الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى wannan rana ta alamis inda muke ci gaba da karatu a littafin kitabun tauhid daga wannan masallaci na al'afat yau shine majalisinmu na hamsin da uku shine majalisinmu na hamsin da uku insha Allah za mu tashi sabon babi babu ma ja a fi zimmatillahi wa zimmati nabiyyi sallallahu alaihi wasallam babin abin da ya zo game da kare alkawarin Allah subhanahu wataala da kuma alkawarin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma manzanninsa duk abin da aka ce Allah ne ya yi alkawarin ga yadda ake yi ko kuma ya ce muku ku dau alkawarin kaza ko kuma tsakaninku da jama'a ma tsakaninku ku ya ku ku kulla wata yarjejeniya wanda ubangiji ne ya ce a kulla wannan yarjejeniya ɗin to a tabbata an cika shi saba shi rena Allah ne dama tun da tauhid muke maganan tauhidi muke muna maganan girmama Allah subhanahu wata'ala kari alkawari ko daga kafirai ne babban zunubi ne mai girma balle kuma ga musulmai to wannan shine abin da wannan babin yake magana yau nawa ne ga wata hudu ne ko hudu ne ga biyu sani ko 1447 wancan kuma 26 ne september ko 2025 ake tuna min faɗan kwanan wata to malam sai ka mana faɗin Allah madaukin sarki wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum ko ku cika alƙawarin Allah idan kuka kulla alƙawari idan ubangiji ya umarce ku da abu kaza ana so ku cika shi idan ubangiji ya ce ga yadda ake tsakanin wane da wane in an shirya wani alƙawari ko wani agreement to ku cika kamar misali Allah ubangiji ya ba mu dama ta karɓan bashi ya ayyuhal ladina amanu idza tadayantum bidaynin ila ajalin musamman faktubu in kuka yi bashi zuwa wani lokaci ku rubuta wannan alkawari ne na ubangiji da ya dora mana to in kun rubuta to ranar da kuka rubuta za a yi to a cika alkawari wala tanqusul aymana ba'da tawkidiha kar ku warware rantsuwa bayan kun kullata ubangiji ya gaya mana yadda ake alkawura da wanda ba musulmai ba in za a zauna da su a gari kaza daula ta musulunci ƙasa ce ta musulmai suna da tsarin suna da constitution ɗinsu wanda ba musulmai da suke ƙarƙashinsu sai an yi ƙa'ida wanda za su shigo cikinsu sai an yi doka ku musulmai abinda kuka kulla na yarjejeniya kar ku karya wa kafiran nan su kuma kar su kuskura su karya muku naku kamar yadda wannan shine duniya take ciki a yau ma ko duk ƙasar da zaka shiga suna da tsare-tsaren suna da ka'idodinsu in ka taɓa musu za su ɗau mataki a kanka to musulunci shi ma yana da nasa in kuka rubuta da kafirai za ku zauna da su lafiya za ku yi kaza a ƙarƙashin ka'idodinku to kar ku taɓa kar ku taɓa kimarsu shi yasa wani waje annabi sallallahu alaihi wasallam man qatala mu'ahadan lam yarah ra'ihat aljanna aw kama qala duk wanda aka yi alƙawari da wani wanda ba musulmi ba kafiri na zai zai cika muku ka'idodinku ya kula da ka'idodinku musulmai ko kuma musulmai kuka ci amanarsa kuka kashe shi to wanda ya kashe shi ko kancin aljanna ba zai ji ba kaga ba musulmi bane sau da mu musuluncinmu addinin ƙa'ida ne kisa Allah ya faɗa a wannan aya take gabanmu wa aufu bi ahdillah ku cika alƙawarin Allah wala tanqudul wala tanqudul aymana ba'da tawkidiha idza ahadtum in kuka dau alƙawarin ko wala tanqudul aymana kar ku warware rantsuwa ba'da tawkidiha bayan kun kulla ta mana kar ku warware alƙawari bayan kun dau wannan alƙawari din sai hadisi ko ko ko ta aya sai hadisi wa an buraidata ba eh wa an buraidata an karbo hadisi daga buraidata kala yake cewa wannan hadisin a saurare shi da kyau za a ga yadda musulunci yake da tsari na'am akwai aya ko ayan akwai akwai karishi ko a wajen ku ba da ni a guri na ba ƙara sata ba to bari ga wani kofi a gona ai wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum ko wala tanqudul aymana ba'da tawkidiha kar ku warware alƙawari ko rantsuwa bayan kun kulla ta kun karfafa ta wa kad ja'altumullaha alaykum kafilan innallaha ya'lamu ma taf'alun ubangiji shine yake jibintan dukkan al'amuran ku tunda kun saka Allah a ciki ubangiji shine mai jibintan kuma kun saka Allah ya zama mai jibintan lamarin ku hakika Allah yana sanar da duk abin da kuke aikatawa in kun warware Allah subhanahu wataala ya sani wa an buraida ta kala an karbo daga buraida Allah ya kara masa yadda yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza amara amiran ala jayshin aw sariya idan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya nada shugaba a wata runduna da za ta je yaki ko za ta je wa'azi mu kira shi da wa'azi in ya nada runduna da za ta fi wa'azi garin da waɗanda ba musulmai ba kuma suna karkashin daula ta musulunci ausariyatan ko kuma wannan aljaishin shine wanda suka kai daga mutum 400 zuwa sama su kuma sariya suna da basu kai 400 ba ausariya suna wanda basu kai mutum 400 ba to wannan shugaban da annabi ya nada in za a tafi aje ayi wa'azi a isar da sakon Allah a kira su zuwa ga musulunci ausahu fi khassatihi bi taqwallah shi shugaban shi kadai annabi zai masa wasiya ce ka ji tsoron Allah ka bi dokokin Allah a wannan fitan da kuka yi kai ne shugaba saboda in kun musu wa'azi ba su karɓa ba kuka karanta musu alƙawuran da musulunci suka ce ba za su bi ba to za ku yaƙe su to a gurin yaƙin ma ka ji tsoron Allah kar ka zo yaƙan su ka tabkayi abin da ba Allah ya umarce ka ba wannan hadisi mun tsaya mun karanta zamu ga tsarin musulunci zamu ga kuma yadda yanzu musulmai suka watsa ba ma musulunci ake a wannan babu kan to annabi zai yi wannan shugaban nasiha ka ji tsoron Allah ka kare ka'idodi wa bi man ma'ahu min al-muslimin khairan sauran wa'anda kuma suke karkashin shugaban su ma ya musu wasiya ta alkhairi ku bi wannan shugaban ku saurare shi in kun ga zai kauce hanyar Allah ku tankwaso shi ku karantar da shi ku ke mitin da shi kar azartar da abu sai tare da shi kuma sa biyayya fa qala bayan annabi ya musu wa'annan nasihun ya yi wa shugaba daban ya yi wa sauran mutanen daban to sai kuma ya haɗa su gaba ɗaya da shugaban da su ɗin sai ce oh zo bismillah ku tafi ku je ku yaƙi da sunan Allah ku tafi ku yaƙi da sunan Allah qatilu fi sabilillah ku yaƙa saboda Allah ku yaƙi fi sabilillah saga in za a yaƙi dan Allah ake ba dan ka samu kuɗi ba ba dan ka samu girma ba a dan daga kalmar Allah ake yi amma wa ake yaƙa man kafara billahi sai wanda ya kafirce da Allah a nan gurin wanda ya kafirce da Allah abinda ake nufi shine bayan ya ƙi shiga musulunci kuma ya bijire wa ƙa'idodin musulunci ai da makafiri ne to mun yadda musulunci babu tilas tunda kai ka ce ba za ka musulunta ba kafircinka za ka bi amma ku dole ka bi ƙa'idodin musulunci domin ƙa'idodin musulunci har ‘yan uwanka kafirai ma ana yi ne don su ji daɗi. So da haka ba za mu barka ka zama mai karya alkawari, mai rashin bin alkawari. Har sauran ‘yan uwanka ma duka ce ba za su shiga musulunci ba suna so su zauna lafiya. Kuma su ma ka karya alkawarin musulunci a fusata Ubangiji su ma su shiga cikin fushin Allah. Kuma rashin bin Allah, rashin samun zaman lafiya ne a ƙasa. ko da wanda ba musulmi ba in ba zai bi Allah ba sai an kawo rashin jin daɗi ga waɗanda ba musulmai ba sauran shi sa duk wani zaman lafiya daga samu a duniya ƙasan kafirai ƙasan kafirai da ake zaune lafiya kake ga suna jin daɗin rayuwa za ka ganci aisu suna bin doka to wallahi dokar ta Allah ce dokar da suka bin dama Allah ya ce a bi wannan to da suka tsaya suna binta sai suka zauna lafiya to shi kuma musulunci irin wannan yake so ya bi in ma ba za ka shiga musuluncin ba to duk dokokin da za su kare haƙoƙin ɗan adam da mutuncin ɗan adam a su kisa duk wani zaman lafiya ƙarƙashin musulunci to in suka kafirce suka ƙibi bayan sun ƙi shiga musuluncin kuma suka ce dokokin da da ɗan adam duka aka ce abi shi ma ba za su bi ba kamar biyan haraji kamar kula da jinin mutane kamar rashin zalunci kamar rashin karya alkawari su ce za su karya alkawari ko na tsakaninsu ko na musulmai to nan za a yaƙe su yanzu wannan harkar traffic ɗin da kuke gani hanya in ja ta kunna dole ka tsaya wani ai dokar Allah ce alkawari ne aka yi ni shugaba na saka wannan hanyar in ja ta fito in za ka shiga wani zai shigo jinin wani zai za a zubar wani jini wannan jinin ko musulmi ko kafiri to kaga ana kare haƙƙin kowa ne to duk wayannan dokokin sai an bi su yanzu kai a matsayin ka na shugaba da na aike ka duk wata doka da kake ga ta dace za ta kare haƙƙin jama'a ba sai musulmai kadai ba kafiran nan kuma san haƙƙin Allah ba ma da haka za su yi taba haƙƙin jama'a to ka sa musu wannan dokan kuma kai kanka kai ne za ka saka dokar kai kake za ka zaɓi mai kaga ya dace ka saka kuma ka sa da sunanka kar ka sa da sunan Allah za mu zo mu yi bayani a gaba to ka yaƙi wanda ya kafirce da Allah ukhzu wala taghullu to kuga adalci na musulunci in za ku yi yaƙin kuka yaƙe su in har ta kama za a yaƙe su kenan ba za mu zo mu faɗi ka'idodin yaƙi dan har kawai musulunci ba tura yake ce a ji a yaƙi ba shine manufansa ba annabi shi cewa ughzu in ta kama za a yakin kafin mu zo fari kaidodin ka yake su wala ta gullu amma in kuka tara ganima dukiyar al'umma ta musulmai to kar ku taba kar wani daga cikin ku ya taba koda allura ne ganima kenan wannan yake nuna dukiyar musulmai ko a masallaci ko a makaranta ko a kungiyance kana jagorancin wata kungiya a tara dukiya musulmai su wannan ya sa taro wannan ya sa sisi a hada ka taba naira daya a ciki shine algulu qur'ani yace wa man yaghlu ya'ti ma ghalla yawm al-qiyamah duk wanda ya taba dukiyar da musulmai suka tara ko ta musulmai shi aka bashi shugabancin ta ya taba to abin da ya taba zai zo da shi ranar tashin al-qiyama a taron duniya kowa har kakaninka duk suna nan sai a fito da abun a kanka a nuna a ce ya ha'inci masallaci ya ha'inci kungiyarsa ya hainci garinsa ya hainci al'ummarsa ya halicci kaza da aka tara har community wannan kudi na community da ake tarawa ka zama shugabansu ka taba wannan gulul ne to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wala taqdiru kuma kar ku ha'inci koyan da ba musulmai din ba su ba musulmai bane a kulla alƙawari kuma ku zama ku ne masu ha'inci ku warware alƙawarin ku musulmai kar ku yadda ku yi wala tumathilu in ta kama kuma sai an yi yaki in kuka kashe su to kar ku walakanta gawarsu shine at-tamthil tamthil abinda ake nufi a yanke hanci a yanke kunne a tsinka hannu a cire harce a fasa ciki a fito da zuciyar mutum a yi dai kaca kaca da gawarsa a a in kun kashe musu ku bar su su su zo su dauka yin su je su abin da su duba musulunci da girmama dan adam sannan sai musulunci ya sha wala taqtulu walidan kar ku kace yara yara kanana ba sigar ana nufin yara da mata da tsofi da masu ibadansu wanda su kawai ba musulmai bane amma sun ware gurin ibada suna can suna ta ibada suna cikin bukkansu suna ta ibada ana cewa ai masu taurin kan kafirai da ba za su bi Allah ba sun zo ma za su yaƙi musulmai za a yaƙe su su je su yi kayan su ba nemi na ruwan to wannan mutumin kar ku kashe shi ku duba fa bayan an shirya yaƙi na musulunci da tsari an musu wa'azi an musu dokoki sun ƙibi ne za a yaƙe su zaɓin da yaran munnan suke ɗan rigima ta tashi saboda rashin tarbiyya ake bi gidan waɗanda ba musulmi ana karkace su ana banka wa gidajen su ta ko wasu yara tsiraru su ta da rigima a ɗau mataki akan yaran mana amma sai a tafi gidan waɗanda ba su san hawa ba su san sauka ba a ji ana banka wa gidajen sota to da rashin tarbiyya da rashin doka ta wannan ƙasa tamu da rashin ɗaukan mataki haka su ma gudun da ba musulmai ba wani musulmi guda ɗaya ya yi rashin mutunci watakil ko sallah ma baya yi watakil musulman man an saka ku a cikinsu za ku ce wannan ba namu ba ne amma yana kiran sunan musulunci ya je ya ta'addanci su kuma su tashi su yi ta bin musulmai wani ma yana taimaka musu yana kyauta musu a kakkashi wanda rashin tarbiyya to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ke shakar ku kashe yara fa idza laqita aduwaka to yanzu ne zamu fara faɗan ka'idan yaki in ka hadu da abokanan gaba ma daga ka hadu musulunci so yake a yake su a'a fa idza laqita aduwaka in ka hadu da abokanan gaba min al-mushrikin daga mushrikai fad'uhum ila thalathati khisalin ga ka'idoji guda uku da zaka kira su akai abinda zaka yi aiki guda uku zaka yi akan su ya kai shugaba da zan aike ka au khilalin ko kuma abubuwa guda uku fa ayyatuhunna ajabu duk a cikin abu uku duk wanda suka bi faqbal minhum ka karba faqbal minhum afwan faqbal minhum ka karba ka rabu da su kuma abu uku zaka ba su conditions ne guda uku duk wanda suka zaba suka ce shi suke so shikenan ba za a yaƙe su ba a zauna da su lafiya amma su bi ɗaya daga cikin conditions ɗin nan wa kuffa an kuma ka kame in suka ɗau ɗaya daga cikin conditions ɗin nan to ka kame daga kansu shikenan to na farko sun madu'uhum ilal islam ka kira su zuwa ga musulunci fa in ajabu in suka karbi musulunci faqbal minhum shikenan a zauna da su lafiya ka karɓa kuma a zauna da su lafiya to yanzu kwaya ɗaya muka fada kiransu zuwa ga musulunci in sun karɓa ka karɓa to amma in sun karɓi musuluncin ƙarƙashin karɓar musuluncin akwai wasu ƙa'idodi yanzu a ƙarƙashin kwaya ɗayan ga ƙa'idodi na ɗaya sun madu'uhum ila tahawuli min dari ila daril muhajirin to tunda sun yarda sun musulunta to ka'idan musulunci ba musulmi baya zama a cikin garin kafirci to ka musu wa'azi du'uhum ka kira su ila tahawuli su tashi min darihim daga garin su ila da muhajirin su koma garin garin garin Madina inda sahabban annabi suka aka kore su daga Makka suka koma gurin da suke da yanci su yi addinin su dan in ka musulunta a ran garin ba za ka yi addini ba mun ji na daya karkashin na daya kuma ko karkashin ku karbi musulunci in sun karbi musulunci to sharadin na farko su yi hijira wa akhbirhum kuma ka ba su labari annahum in fa'alu dhalika in suka aikata haka falahun malil muhajirina wa alaihim ma'alal muhajirina duk abin da ake musulunci yake kyautata masu hijira za a musu sannan duk wani nauyi da ake dora wa wanda ya hijira su ma za a dora musu in akwai neman taimako naira goma goma su ma za su bayar in an samu ganima za a raba a ba wa muhajirai su ma za a ba su in suka je garin da suka yi hijira yadda annabi ya raba muhajirai a 'yan gari wani karbi mutum goma wani karbi mutum biyar wani karbi mutum ɗaya wani karbi kaza to su ma duk za a ba su masauki za a musu kaza in sun yadda sun yi jira ba kenan wa akhbirhum ka kuma ba su labari annahum in fa'alu zalika in suka yi haka okay na karanta wannan ko fa in abau in suka ta a su musulunta za su yi amma ba za su yi hijira ba suka ki an ya tahawwalu minha suka isu bar wannan garin nasu fa akhbirhum ka gaya musu annahum yakununa ka a'rabil muslimina hukuncin su hukuncin musulmai yan kauye musulmai ya wani wasu can kauye can sun musulunta suka ki su yi hijira suna kuma ba sa zuwa jihadi to musulmai yan kauye ba a ba su ganima rabon musulmai ba a ba su ba amma muhajirai da suka ji suke zaune a Madina ko ba su zo jihadi ba ko ba su zo jihadi ba wani uzuri ya hana wani damuwa ya hana in an je za a dan san musu kayan ganima amma yan kauye da ba su dawo cikin musulmai ba suna can suna musuluncin su a'a su ba za ba su to kuma da kuka musulunta a garin kafirai kuka ƙi ku yi hijira to hukuncin ku iri ɗaya karatun ya fito sai na gaba ya jiri alaihim hukum Allah ta'ala duk hukuncin Allah zai hau kanku amma wala yakunu lahum fil ghanimati wal fai'i shay'un amma babu ganima babu fai'a abinda musulmai suke samu a gurin yaki ko kuma lokacin da za su tunkari wani gari za a musu wa'azi garin su razana su gudu su bar dukiya a ɗebi dukiyan ku da kuka hijira ba za a ba ku ba illa an yujahidu ma almuslimina sai dai idan kuka samu labarin musulmai za su je jihadi kuna garin kafirai sai kuka bi musulman kuka je aka yi tare da ku to nan za a ba ku amma in ba ku je ba ba za a ba ku fa idahum abaw in suka ki karban musulunci to yanzu mun dawo kashi na biyu kenan in ba su karbi musulunci ba fasalhumul jizya to sai a ce a saka musu jizya fine da za su ke biya duk wata za ku ke biyan dubu kaza saboda kun kyautar musulunci kuma kuna zaune a garin da yankin musulmai ne yana ƙarƙashin jurisdiction na musulmai to za ku ke biyan haraji in suka yi za su ke biya shi kenan amma fadin su za su biya haraji ba shi kenan kuma akwai dokokin da ba za su bi ba in za su biya haraji dole ba za a sha giya ba aladu harkar batsala duk za su biyo wannan ƙa'idodin ba za su yi ba fa inhum ajabu in sun yadda eh ba su karbi musulunci ba amma sun yadda za su ba da jizya faqbal minhum ko ka kam ka amsa musu wa kuffa anhum kuma ba za ka yake su ba fa inhum abau to wannan shine na uku in suka ki karba musulunci suka ki bin jizya fa inhum abau suka ki duk wannan biyu fasta'in billahi ka nemi taimakon Allah wa qatilhum a fita aje a buga yaki da su shine na uku in aka zo yakin ka kama za ka yi wa iza hasarta ala ahli hisnin sai Allah ya baku nasara kuka je wani garin da suka ki karban musulunci suka ki wannan sai kuka kewaye garin in an kewaye garin kan ba inda za su iya fita ai kamar an ci nasara akan su ne ko da suka ga an yi haka fa'aradu ka an taji alalahun zimmatallahi wa zimmata nabiyi sai suka ce suna so a yi wani alkawari kar a kashe su amma alkawarin nan ya zama alkawarin Allah ne da na annabi falataci allahun zimmatallahi wa zimmata nabiyi karka yadda a rubuta alkawari da sunan Allah ko da sunan annabi sallallahu alaihi wasallam ai ba su san Allah ba ba su san girmansa ba za su karya shi za su wargaza ka ce a'a da ni za mu yi alkawarin aini ne shugaban ina fatan yanzu ku gane misali da na kawo na traffic na abu kaza na abu kaza ni ne zan ga maslaha na sa in kuka karya alkawari na kuka gibi wannan ai ba ku walakanta Allah na ba amma in nace da sunan Allah da kaza wannan alkawarin Allah ne kamar da Allah kuke yi kuka karya kun walakanta min ubangiji na waye rage kuma to saboda girman Allah ko a tsakaninku ne ko a tsakaninku ne in za ka yi abu ka tabbata karka shigo da ubangiji kai tsaye ka ce goji sunan Allah da kaza da wannan da Allah muke wannan alkawarin ku tsara kayanku tsakaninku ai kun san umarnin Allah ne wannan dai kun san saba abin da ke tsakaninku saba Allah ne to ina kuma ku zo ku saka Allah a ciki ya ce karka yadda su ce maka da Allah da manzan Allah yahudawa ne kafirai sun san abinda suke nufi to sai annabi ya hana su walakin yaj allahum zimmataka ka sa alƙawarin kai ne da kai za a yi wa zimmata ashabika waɗannan sahabban da ka tafi da su su zama shaidu da su aka yi fa innakum domin ku innakum ku in tukfiru zim in tukfir ko an an ne ko inne a wajen ku an ne ko yawwa fa innakum an tukfiru zimamukum ko yadda al'amarin yake a rusa alƙawarinku ku yi ari alƙawari da ku a rusa shi ko wa zimmata ashabikum ko kuma ƴan uwanka ne kuka yi suka yi aka yi alƙawari su aka rusa ahawanu min an tukfiru zimmata Allah wa zimmata nabi wannan shi yafi sauki da a zo ana cewa ai alƙawarin Allah suka rusa alƙawarin annabi suka rusa ina fatan abin ya fito kenan wani taktis annabi yake ba mu duk mai girma a girmama shi yanzu koda koda a cikin gida ne wani abu ya taso karka yadda kai da kanka mai gida ka tashi kaje akwai babban yaya a gidan eh wani tashi kaje me ya faru da kaninka ne a waje kaza da su wani je ka in sulhu ne je ka kai ka shiga cikin magana in aka ci mutuncin babban wa sai wa sai uwa ko uba to in uban ne lokaci guda fa yaje aka walakanta shi wa za a saki turawa daga baya to shi sa har a masallaci har a anguwa har a kaza jauro in wani abu tashi karku bari kawai shi bai anguwa ya shiga ku ku kokarin kashe wutan kuna sa jauro in aka walakanta muku jauro ku shikenan an walakanta anguwar ku gaba daya ko ku fara kare mutuncin sa in ya gagara sai a tafi gurin sa ya zama shi mai sulhu ne babba kuma karke shigowa abubuwan a'a tura wasu na ƙasa su je su yi in ya gagara sai babba ya shi to a walakanta ku shi yafi sauki da a ce an walakanta Allah a warware alƙawarin ku yafi sauki da a ce an warware alƙawarin Allah subhanahu wata'ala wa idza hasarta ahla hisni in ka kallace jama'ar wani gari fa aradu an tunzilahum ala hukmillah suka ce kuma ka saka musu hukuncin Allah wani hukunci hukunci zaka dora musu falatun zilhum ala hukumin lakar ka yadda ka saka musu wani hukunci ka ce daga Allah ne ai Allah baya saukar maka kai da na aiki ka kai Allah yana maka wahayi ne yanzu kai ijtihadi zaka yi sai ka tsaya ka tuna menene zai saboda in ka faɗe ka ce wannan hukuncin Allah ne ko ba hukuncin Allah kai wa Allah ƙarya amma kai ijtihadi ka duba abin da kake yace a'a ni ne nake ganin ga yadda za a yi ga yadda za a yi ga yadda za a yi wannan yana nuna mana akwai ijtihadi kenan walakin anzilhum ala hukumika kai ka kai ka sa tsare tsarenka da dokokinka tunda ana maganan daula ce ana maganan shine ake cewa shi jagorancin hukuma jagoranci na hukumar shugaba in zai jagoranci yana ta'alluki ne da maslaha ra'iyyatul ra'i ko manutun alal maslaha shi mai shugabanci yadda zai jagoranci su yana duba maslaha ne ma'ana yana yin ijtihadi sai ya duba wannan abin ina ga shi yafi dacewa sai ce to ga doka kaza abi kaza a cire mashin a dawo da mashin a ɗauka mashin a sa daga karfe kaza zuwa kaza a'a wanda ake gansu da iri kaza ga yadda za a shi zai tuba maslaha in yayi daidai yana da lada in yayi kuskure ba dan nufin takura talakawa ba ya dan nufin yana neman daidai sai kuma yayi kuskure to wannan Allah ba zai kama shi amma ba shi da lada inda gangan kuma akwai wata manufa wannan kuma Allah shi ya fi sani to an ba shi dama ya yi ijtihadi to sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kai kai kai tsarin ka ka bada tsarin ka walakin azrun ala hukmi fa innaka la tadri atusibu hukm Allah fihim am la ai in kace wannan hukuncin Allah ne ai baka sani ba shin daidai ka faɗa hukuncin Allah ne haka yake ko kuma kuskure ne in kuskure kai akan hukuncin Allah waye saka ai ba a danganta abu ga Allah kai tsaye baka da tambas to sai ka ci tsarin ka ka duba abin da kai tsari kuma ai zaka dawo ku zo ku same ni ku ga in tambaye ku me kuka yi me kuka yi in akwai kuskure za mu sa a gyara annabi sallallahu alaihi wasallam wannan duka babin dai yana nuna mana mu yi taka tsantsan a wajen saka Allah a wani abu ko kuma Allah a yi wasu alƙawurka ƙaƙƙaura a ce ba za a cika su ba ko a warware alƙawarin Allah wannan babbar masifa ce walakanta Allah ne a babin tauhidi ba a kimanta Allah ba wa ma qadarullah hakka kadari wannan shine karshen wannan babi din insha Allah tabaraka ta'ala sai gobe in Allah kai mu kuma zamu dora a sauran karatuka zuwa jibi lahadi insha Allah zamu sauke wannan littafi din subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh